إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 439 wanda ya dace da goma ga wata na wata na harko shekara 2018 za mu tashi harkon al'asalin rabi' al'iman bin susul wa'ad wal wa'id tushe asali na hudu bayan mun kare asalin salis na misalata ta kafir masala ta kahurtar da wani a cikin asali na hudu za mu magana akan imani mana yarda da nasoshi da suka zo na alwa'ad shine alkawalin ba da sakamako ɓangaren lada ko wani sakamako da ake samu dalilin wani abu da Allah yake so shine alwa'ad alwa'id sakamako na azaba na hukuba ko wanda kamu da Allah zai wanda ya aiki kaza wannan su ne maganar yarda da dinnasin da ya zo na alkawali na alkhairi ko na kishe shi ma'ana na azaba ya ce al'iman bin huzurwa da wal'id mana yarda da nasoshi na wa'adi na alkawali na alkhairi ko kuna azaba sai ce wa min usulu a ƙidatar salafi salih iya daga tushe ko asali na aƙidar magabata na ƙwarai su wane ne wannan su ne ahalar sunnatu wal jama'a aƙidarsu al'iman بنصوص الوعد والوعيد يردا da nasoshi na alkawari na alkhairi ko kishe shi hetir mamuwa zai maka bayanin wannan kalmomi alwa'ad wal wa'id sai ke cewa ma'ana iya sai ma tafsirin mai alwa'ad yace alwa'ad wal wa'id yace alwa'ad yusta'malu fil ikhbar bil khair was thawab ana kawo kalmar wa'ad wa ana aiki da wannan kalma ta alwa'ad wajen ba da labari na alkhairi ko lada kaza ana cika kalmar ta wa'ad wani alkhairi ko lada na aiki kaza wa huwa nashi'un an fadalillahi subhanahu wata'ala shi kuma wannan kalma ta wa'ad ta samo tushe asali daga ta samo asalinta daga fadalar Allah subhanahu wa ta'ala da yake badawa wa rahamati wa manni wa karmi ke da ta asali daga fadala ta Allah da rahama ta Allah da baiwa ta Allah da karamci na Allah daga nan kalmar wa'ar ta samu waqad waradat an-nusus ash-shar'iyya al-mutadamminatu wa'ada Allah ta'ala li ahli ta'atihi bis-thawab wal jazaa' al-hasan wan-na'im al-muqim ya ce nasoshi na shari'a sun zo almutadamminatu wa'adallah wanda nasusun na shari'a sun kumshi alƙawalin Allah ta'ala da yayi li'ali ta'atihi alƙawalin da Allah mai girma da buwa yawa ma'abuta mai da'a bisawabi wal jaza na lada da sakamako alhasan kyakkyawa da yake ba su wannan imil muqim da ba su ni'ima dawamamma yace wal wa'ad shi wa'ad labud an yi ta shi idan Allah ya wa'ad lazim kurin kat abin zai wakana abin da ya wa'adi tabbas zai tabbata wa istahila an yi takhallab bai wa wa'adi da Allah ya yi wanda ya sa aiki kaza zan saka mai da kaza wanda ya kaza sami ladan kaza Allah bai yi wa Allah saba wannan alkawari san ba zai yi ba ya ce wa huwa haƙun lil'ibadi ala rabbihim shi wani alƙawali wani haƙƙi ne Allah mai girma da buwaya ya ma bayi shi haƙƙin bayi ne wanda yake saman kan ubangijinsu li'anna Allah azza wa jal aujaba thawab ala nafsihi shi Allah ba abin tilas amma Allah shi ne ya ɗora ma kan shi wannan ba da sakamako ga masu mai da'a ya zama kenan wajibi Allah kuma masa alƙawari ya riga alƙawari ya dora ma kanshi zai musu kaza kenan Allah ya wajaba shine ya dora ma kanshi kenan Allah ya wajabtar ma kanshi ba da sakamako na masu aikin alkhairi wa muqtadal wa'd abinda wa'ad ke kumsa yake hukumtarwa هو تحقيق الإيمان قولا وعملا عند أكي سام وعد عند أكي تبتا شيني سام حقيقة من إيماني قوان دا زعبان من إيماني وجن إيماني نكلمة دا إيماني نأيكي تبتا قولا وعملا إيماني يتبتا وعدم فعل شيء يناقضه بأسامونا أبو با da ya warware wannan imanin da kai na menene Allah ya alkawali wanda ya ba da sadaka wanda ya yanka dabba da abubuwan aiki Allah ya zano wanda ya aiki kazan haji wannan aikin zai yi wani kawuri ya yi ya yi sadaka ya ba ku shinkafa da dawa ya ba ku madara duk alheri ya ba ku ya yi aiki alheri to amma wannan shi rushin imani zai hana shi samun alkawalin da Allah ya shi Allah alkawalin shi iya ba masu imani na hakika imani na kalma da imani na bangaren aiki ba a samu wani abu da ya warware wannan imanin naka shi yasa za a baka wannan lada kenan koda da imanin iya warware ya musulmi ne ya rita yana aikin da ya warware imanin shi kenan wannan alkawali da Allah yayi bai samuwa ga wannan mutumin da yayi wannan aiki ko da ake alkhairi ne tunda bai cikin shar'in da Allah da Allah zai bashi sakamako sai wannan zikiri na a takaice dai yanzu ya maka bayanin alwa'ad kurin sakamako da Allah ke badawa ga wanda ya aiki na kwarai in mai imani ne babu wani aiki da ya warware imanin na shi shi kuma wannan alkawari da Allah ke ma masu da'a na kyautatawa bai wa canza Allah bai saba shi ka san da haka sai alwa'i shi an sace min narko na azaba sakamako na wanda ya mugun aiki wa'idi kenan azaba wata ukuba da Allah zai to yanzu yace alwa'id mun ji da alwa'd ana mai aikata shi a bada labarin alkhairi da sakamako shi kuma wa'idi wa yace yusta'malu fil ikhbar bi shar wal iqab shi wa'idi ana kawo kalmar wa'idi wajen ba da labarin wani sharri ko wata ukuba ga wani wa huwa nashi'un an adalin lahi ta'ala wa gadabihi shi kuma ya samo tushe wa'idi daga adalcin Allah da hushi da Allah yake yi ga mai wannan aikin zai mai ukuba kaza zai mai sakamako kaza na azaba وقد وردت النصوص الشرعية التي فيها تواعد للعصاة بالعذاب والنكال ya ce nasoshi na shari'a sun zo nasoshin da suke hukumta suke wa'adi wa'idi ga masu saban Allah an masa wa'idi na azaba da wata ukuwa wa muqtadal wa'id al-kufr al-i'tiqadi wal 'amali aw fi'l al-kaba'ir i'tiqadan aw 'amala shi mun ji shi na wa'ad ana samun shi a inda yake da imani amma shi me yake cewa shi wa'idi wa'idi ya zawa iya hukumta kahurci ne mutum yayi wannan kafircin na itikadi ne ko amali ne kahurci na bangaren aqida ko kuwa irin ayyuka da mutum ke yi ko da bai kahurta ba amma suna daga cikin ayyukan kahurci kan muka ambata a baya irin irin maganar yaki na musulmi irin maganar rantsuwa da wani Allah irin sukan wata kabila ko ya ce ana suna da sunan kawurci to kawurcin ko da na bangaren wani aiki ne na kawurci ko da bai kawurta ba ai akwai hukuma ana hukuma kan shi aw fi'il kaba'ir itiqadan aw amalan ko wani aiki na kabira yayi bangaren akida ko bangaren aiki wani kawo wani kabira lahi babba wakilahuma duka wa'annan da wa'ad kenan da wa'idin yakunani bi umurin fi duniya aw fi akhirah zai yi Allah a nan duniya ya sakawa mutum da wani sakamako a nan duniya ima cikin iyalai ya baka izuriya mai albarka ko ya ba duke ka albarka wani abu da ya ba albarka a cikin lahiyar ka sauransu a duniya zai yi Allah ya sakawa mutum da alkhairi cikin a nan duniya haka Allah zai ima ukuba a nan duniya ima a gangan jikinka ima a iyalanka ima a dukiyarka wannan ana samun a nan duniya a wafin akira ko kuwa a lahira sakamako na lahira ima na ni'imar ima na azaba kenan kowanne da wa'adikin da wa'idin kowanne ana ana ana iya tabbata a nan duniya ko a lahira ba dole wani lahira ba a duniya ana iya sakamako ana iya saka maka da alkhairi ana iya ma uba kuma a nan duniya gaba daya ko ne iya yi wa abinda Allah so ke yi yace wa kullum min huma yakunu hissiyan aw ma'nawiyan kowanne ni'imar akwai wanda ba gani ba za a yi mana hissiyan abinda ana iya gani misali yawan dukiya ta albarka ko iya yawan iya wani abu da a ga abin ni'imar a hili gata akwai abin da a ma'ana ne za a gano ba wanda ban kana ita ba shi ba ma'anawiyan ne a ma'ana ne misali ya baka hankali ya baka layi wani abu daban ya baka da gangan jiki wani abu da wani ba gani ba za a taba shi shine ma'ana ma'anawiyan haka ita ukuba da za a yi ma ukuba wanda ana gani wani shilla ka faɗo shilla iya ko a ganka duke ka tako ne wani abu daban na musiba ya same ka ana gani ko ko a ma'anawiyan ne kuna kasa abin mana ka samu albarka a rayuwa Allah ya maka misali basira wani abu daban zai yi wakana dai a cikin rayuwa wanda abin da ba gani ba za a yi shi ne ma'anawiyan kinan da, da alkhairin sakamako na ƙwaron na alkhairin ko na mummunan ko na ana iya samun shi a haƙana ganin shi shi ne hissi na abin ana iya gani kuma akwai ma'anawiyan a ma'ana ne ba a ganin abin a taɓa shi amma dai kana cikin hukuma ya ce wahuma ikhbarun an istiqaq aljaza dun iqai ya ce wannan cancanta ne nan yake ka duk da nan ya sai ka magana na ƙarshe muke magana na ƙarshe magana wa'idi samun sakamako na ma'anawiyyan kin ko na ma'akace na hisiyan kin ne duka ba da labari na cancantar sakamako duka biyun ne duka biyun da yake wancan ma kawo na maganar samun sakamako he da sharaɗin imani ko haka shi ma wannan na hukuba da shar akwai sharaɗi za ka na maganar mawani ya ce huma duka sakamakon kowanne labari na anan istiƙaƙar jaza'u duniya ka'i labari ne na duwanda ya kaza iya da ladan kaza duwanda ya kaza iya da ƙuba kaza labarin labarin sakamakon aiki kaza ba cewa ba tabbasa wanda abin zai iya samu kai tsaye hatta ya tawafar shurut wa yin tafi mani'uhu sai in mana misali za a ma hukuba mun karanta baya ko da ce mutum kahuri ne ba kauta kai tsaye sai in an samu sharuɗa na kahurta kan can baya an bata mana sharuɗa na kahurta da mutum abin ya tabbata nassi na shari'a kitabu ko sunna ya zo ya ambata aiki kaza kahurci ne ko aiki kaza misali kabira ne ya ambata kenan nassi ne ya kawo kuma a tabbatar da wannan mutumin da ake so a tabbatar da abin nan yayi wannan abin da aka faɗi haka ya zamanto na ka ce da'awa ta kai mishi kuma babu wani abu da zai hana a ɗora mai wannan kalma ta kafurci kenan nan kenan don mutum ya yi wani aiki na saɓan Allah iya saɓan aiki na kafurci ne ma ya saɓa ma Allah amma ba za a mai hukuba ba kuma za a kafurta shi ba saboda akwai mani'in da ya sa misali ya aiki saɓan Allah bai sani ba ko akan kuskure ko akan mantuwa ya yi saɓan Allah musamman nasan shari'a an dauke mana kuskure da mantuwa ko da abinda ka matsa maka iyaye ba matsa ma akai kai wannan hatta ka wurci ba kama kan shi kenan ba haka ba sai in za a mai hukuba an an ba a mai hukuba sai an samu sharuɗan kun babu abin da ya hana a mai hukuba kenan shi sharuɗan abin ya tabbata a shari'a kuma ya aikata abin wannan tabbas da da'awa ta kai mishi kuma ba abin da ya hana na mantuwa ko kuskure ko abin da daga cikin abin da aka ambata can baya na abin da yake mawani ikin da yake hana a dora ma kalmar karuci ko wani abu da mana hukuma yace wa zalika me yasa aka yi wannan abin ake kawo kalmar sakamakon kaza ga gashi sakamakon ake alheri ne misali a cikin gidan aljanna ko wani yan matan aljanna ko ni'ima kaza ko a ce wanda ya kaza ukuba kaza kaza ukuba kaza لتحقيق الترغيب والترهيب على أكمل وجوه دان التبتر دا نكتش حقيقة تدى كؤيتروا تصورتروا تإياك الغاية تنزى أكام أبا سكا كنا أبو ya kama ka ababen da ake samun sakamako ya kama tsoratar da kai don a hana ka wannan mugun aikin sai ta kawo su amma yakan yi abun da aka ambata wani yayi aiki alkhairi ne amma bai samu wannan lada wani yayi aikin sa mahallan ne bai samu hukuba saboda dalilin muka ambata a baya akwai sharuɗa wanda ake sa a saka mutum in ladan ne sai da sharuɗa na imani da sauran da sauransu da khilafi sauransu in hukuba ce sai inda sharuɗa wanda zai sa a mai hukubal na abinda babu abin da hana kenan na uzuri da yawan abin inda uzuri kenan yakan ya aikin hukubar amma ba mai hukubar ya yi abin da kamata Allah ce wanda aiki kaza ga sakamakon shi ma shi ya yi amma ko uzurin da sa ba kama shi da wani layi shi muka mata a bayan magana rashin sani ko an sa shi ya tilas ko a kan mantuwa to zai kama maka nasoshi da irin wannan yanzu a shi na zama koma sama iya maka bayanin al'iman bin susul wa'ad wal wa'id ahlus sunna wal jama'a suna masu yarda da nasoshi na alƙawali na alkhairi ko ki ko misali ko na uquba yu'minuna biha imanan jaziman suna masu imani da wa'ad da wa'id imani yankekke inda Allah zai bada kaza kun sun yarda zai uquba ka kun sun amince wa yumiruna haka ma ja'at min indillah ta'ala za su zartar da wannan labari yanda ya zo haka za su faɗi kamar yanda ya zo daga wajen Allah mai girma da buwaya da lamarin hukuma ba na muke cewa kaza bane ba shi ba ga mai ake abu ne shi ma annabi yake kuma ba labari ba shi kike da kuma ce kaza ga uban shi kaza ga shi ma ga mai ake hudi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi muke faɗin uba kaza ko lada kaza shi ma ga mai ake hudi hatta da abin lada yace su arsunar jama'a wala ya ta'arraduna laha bita'wil ba sa bujuruma wani sakamako da yazo da Allah zai bada na kaza ana nin ka mai tawili a juye ma'anar shi wa yuhakkimuna nususa suna hukumci da nasin da yazo na alƙawali na aza na sakamakon lada ne ko na hukuma ne suna faɗin shi yanda yazo me yasa yace liqauli liqauli liqauli Allah subhanahu wataala da fadar Allah mai girma da buwaya inda yake cewa inna Allah la yaghfir an yushraka bi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha duk wanda Allah bai gafarta laifin da aka hada shi da wani kina kai shirka aka mutu ba a tuba ba amma yana gafarta laifin da bai kai ga shirka ba wa man yushrik billahi duk wanda ya gama Allah da wani faqad iftara ithman azima ya kirkiri zinihi mai girman gaske yin shirka da Allah ke mutum yakan iya laihi Allah ga wata mashi in yaso amma ta liman sha'u yace wa ya'taqiduna bi anna awaqib al-ibad mubhimatun la yadri ahad bima yuhtama lahu yace suna da aqidar su arsuna jama'a suna da aqidar cewa ƙarshen bayi mubhamatun abin da ba kowa san shi ba abu ne a cikin a cikin rashin sani ba wanda ya san ƙarshen shi yace la yadri ahadun bima yuqtama lahu babu wanda ya san da me zai cika shi sai ka cikin halin tsoro hatta da annaba suke tsoro ba wanda ya ga mai ga kaza zaka cika shine abin tsoron yace wala mu'minu la ya'manu makara Allah ta'ala an yastadrijahu min hasali hatasib hatta shi mai imani bai amincewa makircin Allah da Allah zai mai iyawa bai sani ba ta wata hanya iyaga kamar iya cikin wani wata hanya ta kwarai iyaga kan bata bai sani ba na mutum na wasu yan wadda yawa wasu shiga hanya bata ai da yawa ji suke a gaskiya suke wani ma zai iya mutuwa kan wannan abin amma a kan bata yake zai waye gari dumu dumu cikin saban Allah cikin kafirci ma amma ko aka har madadi ki ji ina iya ma kai mace mai kaka yi he ma ya yake ka akwai irin wannan kamun amma istidraji aw yu'adhibuhu bi dhunubihi kina bi sani ba Allah zai iya mai yamin uquba da laihin da yake kina haka kina iya tsoron dan ba mai laihi ba wani mai laihi to iya laihin wani laihin garda maka mu iya Allah kama ka kan shi baka tabbas wa kadhalika fa innahu la ya'as min rahmatillah abadan ma dama ala tawhid haka kuma shi mummuni yanda bai amincewa ba kamun Allah ko ta lalata Allah haka kuma mummuni bai yanki kamar samun rahama ta Allah matuka kana kan tauhidi baka yanki samun rahama ta Allah inda ya tauhidi baka yanki kamar Allah zai maka rahama yau da laifin ma Allah ya so gawarta maka kenan kana tsakani baina baina baina raja wal khawf magana kenan tsakanin kudai da tsoro hakan Allah labar labar halin annabawa wa ya'buduna ragaban wa rahaba wa kanu lana khashin annama Allah kansu suna batun Allah cikin halin kudai da tsoro annaba kansu kuma shi na ce ibada ta kwarai saɓanin wata aƙida mara kyau ta saba ma aƙida annabawa da mutanen kwarai aƙida cewa kurin mutum ya bauta ma Allah ba dan tsoron wuta ba ba dan san aljanna ba kurin dan Allah iya Allah kurin kuma suna ga wani abun kwarai ne ha abun ha abun wani fadi ne a bauta ma mu zakta wanda ya bauta ma Allah dan kwadan aljanna bai bauta Allah ba dan kwaɗe ne kwaɗe ce ke so wanda ya bauta ma Allah tsoron wuta matsoraci ne ba ke shi bauta wanda ya bauta ma Allah dan kwaɗan aljanna da tsoron wuta dan kwaɗan aljanna da tsoron wuta bai cikin masu ibada wai wai bauta Allah wanda ya bauta ma Allah kurin ba dan kwaɗan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba kurin dan Allah iya Allah kurin su kun san yana wai wata suna cewa ita ce ma ibada ta kwarai wannan shirme ne ya saba ma ibada annaba da Allah ya ba ya musu yabo ce wa zuulna ragaban wa rahaba eh wato khaufan wa taman Allah ce ku kira Allah kuma ta Allah khaufan wa taman kuna tsoro kuna kwadai haka Allah mana umarni kun su ma annaba Allah haka suke suna fata cikin halin tsoron azabar Allah da rahama kamar rahama ta Allah hatta mala'iku haka suke eh wa kafiru min foki suna tsoron Allah hatta mala'iku suna kaskantar da kai ga Allah kenan bautar Allah ba dan basan aljanna dan tsoron wuta ba gaskiya bane ibada ce sabuwa kirkire ce ta saba ma aqidar magabata na kwarai wannan mushrime ne ba gaskiya bane ba kuma kace ta kurin kace ta kace ta anan kurin ka bauta mala kana kwadai kai kwadai rama ta Allah ya baka aljanna kai tsoron azabar Allah shine bauta ta kwarai yace fasabilun najati indahum hanyar tsira a wajen magabata wasatun bainal aman wal iyas kenan mutum ya zamanto tsakatsakiya tsakanin aminci da yanki kamna kakka amince daga hukumar ta Allah kuma kakka yanki kamna rahama ta Allah kenan bayna bayna kakka ce a kare shi kenan kuma kakka ce a mu kurin tabbas kurin sai aljanna a wani mahazai balata zai zai alƙawalin ba ka ganin wani ba balwa cikin whatsapp cewa ya ce na amince duk suke tare da ni na masa aljanna ya ce bayan sallah ba kuma kace ba na ina da shi zaka cikin wajena malami ne babba da rake ba komai da mabiya ce duk mabiyan mu nuka tare su duk mun yayi mun ga ta musu ko bi sallah ba ce ko bi sallah ko ba su sallah inda ada ne sai a ce an musu sharri an musu ƙarya to gashi ana kallon shi iya magana ana ji malami na hili ka sanin nan ba da wawa boye ba ko a ce a audio ne a ce an hawa wani sharri ne mulki gashi da kallon shi kaga a wani jiki ma hana kuma bin kuma su yarda zirin wanda mabiya gamsu magana eh ba sai ma sai ba su doka kada da wasu ne kaga shine shine a tarihi ta rudu shine shine sai wata kamu ta lalace ta lalace ta Allah sai da yaji ne to kai yanzu musulmi a ce wani malami ya ce maka ya yahe maka sal ma baka sallah ka dace ni ka wannan lokacin malaman farko na sunna irin Sayyid Ali Allah ya kansa gata musu iya wannan magana iya cewa ya je wani gari iya wa'azi yace ni ne Sayyid Ali yace gari kaza mun zo wani gari ni da shehu wani babban shehu shehu sannan cikin shehu ne mun zo daga da shehu wani ni na ce muku na gawurta muku to kariya ce yace yace kariya ce mun tuba ce dama muku karya ne sai da ni yi ce muku ce dama ce muka to ya karya ce ce mun zo mun shike mun wanke ce mun tuba ce mun zo mun muku bayani shi da kashi yayi shi ba wannan bari bane ba su suke wannan da'awai kuma yanzu ma suna saura kanta shi da shi aka yasu a gaba yace shehun din an kasa Afirka da mun shi muka yawo kuma shehun nasu duk da shi kowa san shi da dalili da shi muka yawo ko ina Afirka mun shi wanda cikata Allah gauta mana mun zo mun muku bayani wannan bayanin ƙarya ce ku komo ga Allah ku tuba ga Allah ba mai gauta maka zini ba mai saka aljanna maka zalla ba ki ce ko da gari ce mun je wai ka kamsu malamin iya rulan iya rulan na bige sa hannu ce kai tashi mun gauta maka ka kana bakan kana wahala gashi nan ba na wanda abin da ya wuce da da jiski labari nana ai shari ne a tele tele ta Niger tele na tele na tele na tsohuwar ta aka sa shiri na le murid na senegal ko murid ko sun suke ɗan daga kuma manyan ɗari guwa na afirka ta yamma murid ana musu tambayoyi suna wani da kansu su ga suna fahimi ce mai girma su yawan gaske al'umma ce ta suka su bu sallah ba su azumi shehu wane shehunsu babban shehu ya ce ya gata babansu haɗe ne shi su kurin ba sa komai a rayuwa ba sa sallah ba sa azumi kurin su yi aiki su yi leburanci su yi bara kurin su kai mu iyalan shehu a tailakin nijar aka sai shi ba na wajewa cewa tailakin ba a atan nijar aka sa sana murid ba aka sa su aka yi bayanin su wane ya mutu shehun damu duk mutu damu kyara kenan wannan to kaga ai dai shi ake yi hudi ne ake yi to amma sai Allah ka ci gaban zamani za a gwada ma abin gashi waye mutum ah to to a takaci da aikin su kenan kuma bari wani wata da an kauce ce ai shari ne ko ka karya ne to sai Allah ka ci gaba a hiri a gwada ma abin gashi shi yasa kwanan wani babban shehu a Niger yace ya haramta mun biyan shi kallon WhatsApp shi ma a tele ta nijar aka gudu shehu manya sun je wajen ziyara ya ce to shehu ya haramta whatsapp saboda a nan ake aika da abin da ake aika da ake gardama ta nan ake aikawa da abin da suke gana cana cana ana karyatawa a jikin shari to ta whatsapp ake yada abin ya ce ya haramta musu ka ayyausa whatsapp saboda a nan abin sirri ne ana yada wasu ana kai wasu na karyatawa Allah shirye da mu Allah shirye da al'umma gaba daya wallahi ana cikin rudu gaskiya kama zuwan nan kana nema ka hudo shi dan uwawa ne ka tuba ga Allah ka zo ka rungumi Qur'ani da Sunna yan wallahi ka san kurin ba in ba talala ba da batan shedan dan wanda Allah me ka rigima a yau me ka rigima da ahlus sunna wannan mutanen ba su da littafi nasu wanda muke ce a zo abin littayin shehun wani ba mu da ƙur'ani daban da namu ƙur'ani da kowa imani na Allah sunnar manzan Allah suke a rubuce Allah ta sama shekarar dubu ka yi ma'ayin Nijar bala wata ƙungiya aiki suke kira ku zo ku bi ƙur'ani ku bi sunna a bar ra'ayi malam wane kakana ɗan gidan mu ɗariƙa wane kowa ya ji mai kan shi a zo abu na manzan Allah a huta mai abu rigimai an ba matan shedan ba me yi da za a rike kai musulmi haka kana jima kana kama wani kai wajen wani ne mu yin wani mu wajen waye ban annabi ba gari ban annabi mun taba cewa shehu wani shehu malamin wani zake bi ku to yamce ku zo ku bi misali abubakar gumi ku yi da'a ga gumi ku yi da'a ga ibn taymiya ko abdul hab malaman suna ba ruwan kowa suna ce ibn taymiya kuskure abdul hadu haka gumi suna kuskure ce daidai malamai ne masu aiki kira na addini ita wace ba so abin kuma to kaga shine kenan in ba bata me ka ayi rigima sun kusa kuma malaman kirkin suke kenan ku zo ku bi qur'ani da sunna yau ko paparoma iyaka dai ta kawo tun paparoma yau yace kai musulmi ku halkawa ku rike qur'anin ku sunna annabin ku da me lahin shi da Allah yan uwan ba bata ba me ka zaka ka zo yau kirista ne ka ka ka ka zo ka ci mu da ba kala ka da paparoma yace ma ka bi qur'anin qur'anin ka ka bi sunna annabin ka ka rike ta kamar komai banda wannan kai rigima da shi kai mai hankali ne mai abu rigima da shi ya gama gaskiya ba ta baka bi shi ba a ka bi qur'aninka ka bi qur'ani kana wasa ana wasa da hankalinka ka rike qur'ani ka rike sunan annabinka ko ba buroma ne akan kafirci sai ka ce sai ka dawo da shi balle musulmi dan uwanka kuma ko sai wani addini ya rikice kowa tsara nashi iri iri gashi abun ya maka yawa ma ka rike qur'ani da sunna ya zama rigima Allah shirye da mu yace ahlus sunna wal jamaa wasatun bainal aman wal iyas suna tsakatsakiya bayan tsakanin amincewa da tsoro da yanke kamna kenan suna tsoro kuma suna kamna da Allah wa bainal khawf wal raja tsakanin tsoro da kamna yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwaya wadda bukhari ya rawaito haka muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-janna fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar yace mutum zai an ka namiji har mace an ce shagar jalo ta nasa shagar jalo maza mata da bude nan ba ware su ba kenan namiji yakan yi ko mace mutum yakan yi wani aiki daga cikin ayyuka irin ayyuka na aljanna amma a zahiri a wajen mutane za mu ga ya aiki yan aljanna aikin aljanna ne amma wannan wahuwa min ahalin nar alhali dan wuta ne akan samu hakan wa inna rajula la ya'malu amala ahalin nar haka mutum zai wani aiki aiki na na yan wuta fi ma bidu nasa abinda mutum sai gani aiki da na yan wuta amma wani mutumin wa min ahalin janna iya daga cikin aljanna hadisin gaba shi karma bayanin yayin zai wakana na ba haka bane zai wani abu na aljanna ko yana wutar ya kawo ruwa ya tama bukhari ya kawo musulmi ya kawo wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce dayan ku zai wani aiki daga cikin ayyuka na 'yan aljanna aikin na mutanen kwarai hatta ma ya kunu bayanahu wa bayanan ladira sai gab saurin zirai daya shi da aljanna kenan gab da mutuwa fa yi sabiku alil kitab sai littayi da aka kaddara mushi sai ya rigaye shi na kaddara mai dan wuta ne fa ya amalu bi amali ahalin nar sai aiki irin aikin 'yan wuta fa ya sai ya shiga wuta wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar haka kan zama ɗayan ku zai aiki aiki irin na yan wuta amma hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' ya zo daidai tsakanin shi da wutar zira'i daya ana kidan gaba da mutuwa fa yasbiqu ala alkitab sai littafin da kaddara kaddara ya targa fata yake cewa fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha sai aiki irin aikin yan aljanna sai ya shiga aljanna wannan ya kashi akan halin kenan mutum kenan shi zai zamanto cikin halin tsoro shi da mai zama goma magana mai imanin ya tsoro bai san da me zai cika sama ya Allah zai da kai shi da kake ka zo cikin halin tsoro kaka ce amma an kare shi kenan gurin a ka zama wannan kana kasu dalilin zama cikin halin tsoro misali cikin bukhari cikin sai muslim ga wani sahabi ana cikin tahiya an yaki an buga an buga sai sun suka tiyar rasulullah ayo yau wunin yau wunin wani wani haba wani ya bala'i gaskiya yau ba kawo bala'i imam zan da ce ho min alin nar dan wuta ne dan wuta ce dan wuta ne daren shi kuma amma ga shi yayi bala'i kun bala'i kowa ga bannan da kawo rai mana cikin wuta ne wani abin ya ɗarmi sabai kai kasa mutane kamar kowa mutum iya abin ya zama shakka ya sa wani magana wani mutane kamar kuma mutane kamar suna samun matsala ta imani makanta wajen shi je mutum a ta mana ne muna karanta wannan wa wannan ubai bin ka'ab wanda yake cewa ya zo ya suka wani yanayi na karatun qur'ani cikin sabai ya ji karatun da ke ba na shi ne ba wani ya shigo ya yi irin shi ma daban shi kuma cikin sabai annabi ya bi shaida da san kuwa da gangariya ya dauka da kubai bin ka'ab amma ya ji kira iri biyu kuma sahabbai ne kowace daban da alwata kuma shi bai san ta ba wannan ya ce da ƙare ya rike su ya ce rasulullah wannan mutane na sami suna wata kira'a daban wani ba santa ba annabi ce cikin sai musulmi ka zama cikin sai musulmi ne na jiya sai manzo Allah ce barshi barshi karanta in ji kira ta haka sai wancan sahabin ya karanta annabi ce haka ta sabko kai wa ɗayan karanta taka ubin ya ji ya karanta shi wani wace haka ta sabko ya ce an karanta min kura akan harafi bakwai nan ubai ta hinaji tun da nake ta yi ko ina ka wuce bin taba jin bin taba kaitar da banzan Allah ba kamar ranar zuciya ta ce kuka abin ba kamar abin ma ko matsala ma kamar jeme ne yau shi kamar wani Allah kuma daban-daban ta hinaji kullum zuciya shi kullum ta ce kamar ban ƙarya ne duk kamar sai ya sa duk kamar Qur'ani gaba duk kamar Qur'ani gaba da kamar Qur'ani ma kullum ba gaskiya wani kullum ta tun da nake ko a jahiliya ce ban sa ba tunanin kafurci na ranar ta manzala gano ne annabi ya fi kirji na ya fi kirji a kirji ya fi kirji kirji ce bai ce haka aka sabko a sakon da ƙulani na kare bakwai ta daimu ya fi gina wannan ya na ji zuwa ta kare muni sai na ji idan nake jin tsoron Allah kamar ina ga Allah gabana kamar ta ga Allah gabana kuma tsoron Allah kuma kai tsaye kare muni sai kuma sai daidaita ya stability yanzu da ya shiga na halin matsala yanzu ya koma kuma sai samu imani kuma ya koma ya zamana he kuma zai samu yarda ka kira mutum ya samu matsala ta imani ko wannan ne da shi yadda wani mai za a gina abin kamar magana Allah ya kama magana daban-daban shi kuma an cewa dalilin wannan abin Allah ya wannan al'umma laraba suna da suna da kabilu daban-daban dan a sauke wannan al'umma sai zaman to qur'ani akwai wasu kalmomi ba duk wasu kalmomi wanda a cikin larabawa sai a karanta a wannan balaraban ga nake karanta shi a wannan larabcin kaza ne to yayi Qur'ani sai kuma irin wannan kalmomin ko ne aka karanta ce daidai ne da a ba a san abin zai sauki cikin al'umma ka ce zo ita kabila kaza shi yasa aka wada aka sauko da Qur'ani akan hanafi bakwai wannan shine abin da sai kaka nan a takace muna maganar sahabbai wannan abin da Annabi ba labari yace dan wuta ne dan wuta to a cikin sahabbai suka ce wani yake cikin sahabbai mun ba labarin yace sai a ran nan yana wasa komi ya zo kamar ɗan jarida sai yake bin wannan mutum da annabi ce ɗan wuta ne ya gami zai mutum ya annabi ce ɗan wuta ne ce daga bin shi ina bin shi ko ina tare miki kamar ɗan jarida ko kushi kushi ke biya abu daga ana yaƙi ko shi da wanda ke biya gami za a yi an ce ɗan wuta ne ga abin da kawai ki yi ake alkhairi amma ce ɗan wuta ne yake bin shi yake bin shi can ya ana an ji mai ciwo su kusa ya rasu lawan ne mutum ya shahada ya mutu an kashe shi annabi ce bai mutu ba Allah mutu bai mutu ba kuma adam bai na kai abu su ka labarin ya mutu adam bai mutu ba kira annabi annabi ya labarin irin mutu da zai bai mutu bai mutu ba su koma su iya shin kori bai mutu ba wannan akwai wacce sai musulmi sai daga bayan sahabin cikin kallon shi bai rabu da shi ba can iya cikin jini sai tashi sai kawai kibiyar shi haka haka kullum sai hawa ta kullum ya kashe kan shi kenan kashi kashi ne zai shi zai abin alif gaba ka tsari da labari kenan kashen ta abin da zai kashen ta kashi kashi zai ya ji ciwo ya kasa jimurin wannan ciwon kuna kashi kashi gaba daya ya mutu a mazan mai kashi kashi dokta rasulullah mutumin ga abin da ya nauce allahu akabar na shirya ni annabi allah gaskiya ne shi annabi allah gaskiya ne ba ran zai shiga wannan aljanna ya musulmi ya mu ne kina ta kaga kenan magana ki tsirin wani abun kenan mutum zai wannan iya cikin mai ba mutum tsoro kace ni an kare kuri kenan ka zama na cikin halin tsoro ka san ya Allah zai da kai kakai barazana ya ce walakin duk da haka suna cikin halin tsoro ya ce shahaduna liman mata alal islam bi zahiri islami min al-mu'minin wal muttaqin alal umum bi annahu min ahli al-janna insha Allah ta'ala yace amma suna masu shaida duk wanda ya mutu akan musulunci a zahirin musulunci mummunai masu tsoron Allah a jumulci ba wani ba a jumulci duk da mutu da imani tabbas duk imani ya mutu to iya da alƙawalin cewa ɗan aljanna ne in Allah ya in dai mu imani ne ba ba kace wani ba in dai mu imani ya mutu mutu ya mutu da imani insha Allah ɗan aljanna ne kuma sana masa idar haka ci domin hujjarsu ci kala ta'ala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار وانا وعدني da Allah ya yi cewa ka ba da bishara ga masu imani da aiki na gari gaji ko duk masu imani da aiki na gari alaci a musu albishir na suna da aljanna ko aljannoni wadda ƙoramu ke gudana ƙalƙashinta kawai alƙawarin Allah ne wa'adin Allah shi ma makaranta Allah alƙawari bai sabawa me yasa ake cewa bambancin wa'ad Allah yake cikawa bai sabawa amma wa'idi a ce Allah iya sabawa an ce Allah la yakhulf alwa'd lakin amma amma alwa'id yakhulf an ce takarrumu mu'minata minhu Allah yana saba wa'idi dan karamci da baiwa ta Allah me wa'idi laifi kai amma ka'ida in dai ba shirka bace ba ta Allah ba shirka kai ba kama Allah da wani in dai laifi ne Allah ya shirya ya alƙawalin duk wanda laifi kaza azaba kaza imma da yoma auta imma azaba la'anta wani abu da ba Allah ambata wannan haka ne to amma Allah in yi so dan karamci na Allah karama ta Allah sai ayi kuma kuma bai yayi maka sai ayi laifin kai laifin dan karamci Allah abin da ya so ke yi sai yayi malayin da kai gaba daya kun haka nan ya Allah in yaso dan karamcin Allah da baiwa ta Allah ba kai kuna ji yayi maka kun yayi maka in ba abin da zai da abin da zoke yi sai yake cewa ga filin bandu liman shawo ga filin madun zalika liman shawo duk da ba annabi ba Allah in yaso don Allah bai wata kofa ne da man cewa Allah rahama Allah ta faɗi akan azabar Allah duniya cikin gaya mana faɗin rahama ta Allah faɗi gare ta faɗi gare ta ba shi bai ce kai kaza amma Allah sai ya gauta maka da mun karanta tafsirin na juma ko wannan mutum munafiki ne annabi an bashi labari munafiki ne abdullahi bin urus ko amma manzo Allah yake cewa duk da an bashi labari ko ka roka musu gafara ta Allah ko ka ka roka in zaka so 70 ba Allah bai karanta musu amma annabi ce inda na san na ƙara kasa ba za ka karanta mishi da nayi annabi inda ya san ce inda da wani yake sa ramaka annabi kana annabi bi jikke ne shi annabi rahmatan lil alamin annabi rahmatan lil alamin annabi rahmatan ga al'umma gaba daya iya ce inda zai kara ga ta miji sai yi amma Allah ga yanki a takeice kake wai rahmatan tana rahmatan tana da fadi kenan cewa wannan alƙawarin Allah ne dun wasu imani da aiki na gari Allah alba annabi umarni ka ba su bishara in dai imani aiki na gari suna tabbatar aljanna wadda koramu ke gudana kalkashin ta wata aya Allah ya ce qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi makar sidikin inda maliki muqtadir Allah ya ce lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannoni cikin aljanna da koramu na ruwa fi makar sidik cikin wani mazamni na gaskiya inda maliki muqtadir a wajen mamallaki mai cikakken iko Allah kenan ya musu tattalin gida na musamman ya musu fara ta musamman masu tsoron Allah kai kawo na kawo nan alƙawarin Allah ne Allah bai saba wa ya ce wa ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna ruwa da musulmi rutu annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya mutu amma ya san kaga ba hadika ba ya san me ma'anar la ilaha illallah ya mutu iya mai sanin la ilaha illallah zai shiga aljanna na kaunin Allah ne can ba mun karanta kuma mai aka hanyar da shi dai bai shiga bai domin wuta inda akwai kalmar shahada wa yashhaduna bi anna al-kuffara wal mushrikin wal munafiqin min ahli an-nar haka akida al-sunnah jamaa sun shaida suna masu yarda cewa kahurai da mushrikai da munafikai dan wuta ne duk da kahuri ne mushriki ne munafiki ne dan wuta ne wannan bai da makaranta na baya wannan magana ana magana ka ce wani shi ya sani in ma gadar maka za shi Allah ya sani in dai ka wurin ne dan wuta ne gurin in dai mushi dan wuta ne ko mun hauki ne wannan kanka baka ka ka ce ayya ma tawili kaza kaza a in dai ka wurin ne an kare eh kaba kaba kaba kame hukunci ku ta rigima sai ka uzuri shigo a ta a ce kama kama ka hada ce wallahi a ce ka ka wadar ba ka huri ba to shi inda ka hurin ne tabbas alƙawarin Allah ne da ka huri da mushriki da munafiki yan wuta ne gurin aw man yudini bi din ghayr din islam haka duk wanda ke wani addini ba musulunci ba fa huwa mukhalladun fi nar dan me zai dawwama a wuta in mata ala dalik in ya mutu akan wannan abu kenan aka tuba shikenan amma in dai mutum ba musulunci ba yake to a shirme yake a wajen Allah wani za ka ta kai wani wai cikin kalmar ake zan wani ka cewa ba an ce kuma malami ne yake ta wuri ba an cewa ahli kitab ba wai kafirai a radio malami ne mai karatu jiya nake wani tambayar ce eh to yanzu yaya za mu yi da fadar Allah laqad kafar da zai kalu na salisu salasa laqad kafar da zai kalu na salisu inna lahu masih bin maryam ya sai don ayoyi laqad kafar ma kitabul mushrikina ga ayoyi Allah ya ce lalle Allah ya tabbatar da cewa hakika duk mai cewa Allah uku ne ya kafurta hakika duk mai cewa masihu da maryam dan Allah ne ya kafurta ko shi ne Allah sai sai don ayoyi sai ce suka hudu na alkitabul mushrikai Allah kawo su to kawai akwai wahala kun kamar da wajen dai kurin wata furoje da kaza hana sau da wa da suna hada ba haka nan yana kullum kullum mun galace musulunci a hudu yanda yake ko ka bi na huci bai wani komi sai muke ga hukumar na mun shiga hukumar na wani lokaci sai da neman zaman lahiya sai sai mun irin wannan malaman yan furoje yan furoje da sunan zaman lahiya hesu to wallahi irin malaman wallahi komai ta so bisu maganin shi me matsalai in a kirista ne in a musulmi ne wacce kira barautar mun wata wata muhadara a yana sibe kawai matsala idan ya zama to kai malami ka huto ka ce kirista ba ka huri ba ne haka bai huje ba ka huri ba wacce ka huri shi kun mai jin ka musulmi ne ko almajiranka ya ka irin wannan ayoyi an ce ka huri ta yi zai makallo makallon mu na huki kan baka isa shi hanya a gaba ya san kai macuci ne dan ci da addini ne amma a gaya mutane eh a musulunci a tsarin musulunci ya yi kahure na amana da kahure na abokan yaƙi kahure na mu'amala kuma musulunci ya ba kowanne kariya bai ce ba a haɗa kahuri kurin a kace haka abokin zaman layya an ba dama a musulunci za a zo a ba su dama a kare su in mata zamana a ciki ko su zo wata wani aiki su koma ko ta ziyara to musulunci ya yi wannan tsarin har ma a ruwa ya bukhari ko musulun manzana ke cewa duk wanda ya kashe kawurin amana bai shiga aljanna ku ga musu gaskiya ma shi ne zaman lahiya kuma ya yi shi mai shirka su haka ne aka wadi kenan ya kare duk ana nema ka faɗa ne ko ka kashe su ko a basu ko to ka abin tsamsa amma ka kake ƙarya ya ce ba ka wani ba to shi bijin kasan kai nauki ne ka ci kudi ne kurin kudi ka ci kurin bai shi wadanka kenan ku tsaya kuya mutane ainihin gaskiya musulunci ya tsara zamantakewa da bai hude da bana sare ya kawuri akwai kawuri hudu misali hudu aka yi musulunci akwai kawuri mu'ahad wanda an yi alkawali da kasarsa da kasarmu babu yaki za ga mu'amala kai da kawowa akwai ahalin dimma kawuri ne a cikin musulmi ke zamane baka shi dole ta musulunci akwai ai mu'amala da shi shi ma akwai kawuri wanda yake makace na makace wanda za a bashi kamar zai wazai wani abu daban za za a zo da shi ayi ayi wani alƙawari da shi ma'ana dan lokaci dan tanne na ya zo na bai koma za za bashi za bashi aka ce kariya eh akwai kawuri wanda yake kuma abokin yaki shi ne ke na kone da daban ne akwai harbi akwai ma'ana akwai alazin ma kenan a yi wannan bayanin a gaya mutane gane musulunci musulunci yanwa musulunci zai wa sauran addinai alfakari ta magana adalci da kare haƙƙin mutane a tarihi ba su iya kama maka tarihi na yin suka ba musulmi kariya irin da aka musulmi suka ba suka ba su karanta batul maqdis umar kanshi shine khalifa na biyu ba manzon nama sun ce an ci kudus a hannun musulmi take lokacin nan ahalar kitab nasaru suke ciki yaƙi ya ci su umar ya zo a ciki suka ce basu sa hannu na zama lahiya da musulmi sai da shugaban gaba ɗaya umar ya yarda bai ce ba kashe su kayan muje ya samu ko tun daga madina wanda ya san kusa a yau ta hiyar ta da a raƙumi kuma da kumin ma hawa hawa ake a ta yi ƙasa hawa a sama shi na halittar da aka so shiga kudus sai ya zamanto da umar da yaron shi suke suna baki baki an zo shiga gari sai turkin yaron umar ya zo shi ne zai hau abu abu abu abu abu abu jara shi abu abu abu jara abu abu abu jara sai ce yanzu ya zai khalifa kai da kanka ka shiga a ƙasa ya za su kalle mu ya ce aha abu abu kai kake wani magana kai kake wani magana inda wani magana ba kai ba ya ce mu su wane ne ya ce mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka da wannan addini ce wallahi idan muka nemi ɗaukaka ba don addini ma mun kare mun fuskanta me magana da hauka na wasa mana wasa me ya zamu mace da kamar magana ce ta wani abin hawa abin hawa da kama da kama da kama da daraja inda haka an Allah ya kare farisa inda dukiya ce da isa da kwal isa sauransu ya me kashin haka nan ya zo ya shigo aka sa magana komi suna cikin bi a churches lokacin sallah umar dan ka musulmi samu ta dama ta ya hutu kowar tocin ya sallah ya koma aka ba su dama su zamana da komin tsayalinsu aka ba su dokoki a kashe kowa ba mutum kalli musulunci da suka kama ta aka yi sai da jini jini hede ya cika hede ya cika ɗakin gaba da biyakin na musulmi dubunan suka yi na musulmi suka kashe suka musu kashe bayan wannan satin ayubi ya zo ya sake amshe ta ya ce kun cika masallaci da jini mu yau za mu wanke shi da turare ba da jininku ba ya sulhu da su a tsaye musulunci iya da mu'amala kenan a karantar da muka karanta addini ku kaya mutane ga mu'amala yadda ake mu'amala musulmi da kafirai ba kuma kama kama da kayyar gaskiya ba haka bane ba shi ne musulunci yana da komi to sai zaka zaka zama kawai zama kawai zama eh shi ne abin mamaki an mamaki an zo a teleki nijar ana magana zaman lahiya sai wani ya ce ai musu da yan uwa ne a rikin tsari ya shi ɗayan fasar ce gama gaskiya ɗan uwa lalle muna cikin halin matsala a nijar amma ni bayan bar ta ga musulmi ce sha baiwa bar ta ga musulmi kai kan wace kai gaba da kame ne a cika a tele hudu ta wani da ne mace matsala a Nijar amma ne bari ba ya ta gari ka yi musulmi gina gina wani da kika ta gaida wa da ya raka ta kaza in wa ta gaskiya gaskiya ne wannan abin da ya wadi shi ci ga mutanen shi a can to wannan ya zo ya ga mutanen shi da ba a talabijin kin shi da aka samu matsala su bisa iya zama su ga mutanen su magana su yadda tunda sun san matsayin su kowa san wannan dan furuje ne kasu malam furuji ne kada kashi wari kenan ku zo ku ga mutane gaskiya ga yadda ake zaman lahiya ga yadda aka tsara ga da muka isko ba ka rushe abin da yake akwai shi ba gaga nema ga makame bakanan bakanan musulunci ya tsara komi ya tsara zaman lahiya tsara komi musulunci ya tsara ga musulunci da ya hana a kashe mace ya hana a tara malami inda ake iya tocin shi a kyale shi ko duka jama'a ana hana ba ko yaki ko a yaki an hana ta malamansu ko musulmi ce wa ya tsari ba da addini daban da ke addini mai mara tsari a tsare ki ko bai tsare ki da ka mishi ka kashe kamar kurin kai baka nan baka nan kurin ka karba kafa baka musulunci baka hurcin sai ka sama dogara in sai zama zautu bi munafiki ba sai yake magana cewa kenan ahlus sunna wal jamaa suna da aqida da duk wanda ya mutu iya kahuri mushriki ko munafiki dan wuta ne ko duk wani wanda bai addinin musulunci dan wuta ne zai dawo a wuta har abada in yi mutu kan haka haka haka ce shi ne aqida ta musulmin kwarai yace wa aw man mata ala shirk dakhala nar qat'an haka duk wanda ya mutu iya wata shirka kurin qat'an dan wuta ne aw man azhar kufra al akbar hukima alayhi bihi haka duk wanda muka ga ya bayyana da musulunci ba kafirci babba kurin zamu hukunci kafiri wa umila mu'amalatul kufar mu mu'amala irin mu'amala ta kahurai yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin yace duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ba karban mishi kuma alakhira iya daga cikin tababbu wata shekara irin wani masala aka yi a rediyo amfani aka yi irin wani aka jeba a cikin yan uwa wanda aka so a yi wadara sun shiga da wani furujikin na mu- zaman lahiya ana tattaunawa da musulmi da kirista shi dan wani wani mai waya ya yi tuda Allah ya sha wani aye ya kasa fasara ta wani shi ba ya ce ba wannan kahore ne ga kirista gaban shi matsalai matsalai kirista gaban shi ya ce ya kai mai da karkamar suka nuna san salasa fasara ya ke kyale a ya harfada kuna ji kuna ya harfada bai ya fasar aye su wani kashi a gaban shi ta zaka da raye sai ma da haka ba wani ma'azu an sana fana ba bai bukata yanzu kun zo mun zo mun zo mun zo ana ana kai gaskiya bai bukata wannan kowa ya tsaya ga mu ga mutane ainihin tsarin musulunci kuma bai bukata he mun zo ni da shi mun zo muna kama kama muna muna muna muna muna theater theater ne ma malamai su gaya mutane tsarin musulunci kwaɗa kuta ma wannan projekin ko an cikudi ko a ƙari a cikudi a ƙari ko bai ba'i da komi wannan bai ta zama su yi maganin komi da wasu gaya maganin musu tsoronsu eh no a shiga da wani he ma shi ki ƙara wuta fitanin ma a za a yi rikici musulmi da ina wai kama su suka talar rikicin wallahi su suka talar rikicin wallahi kullum magana za a kamar ta wani kakkafi shi kakkafi shi mai kama wani kakkafi shi ana hada ta kakka buga kakka buga kakka buga me kin ka suke kai kama kana bugu to haka suke kullu suna talle za a yaki za a rikici wa kanka rikici za a wani Niger me ka rikici a Niger da za a rikici to su suke talle shi har sa mutane aka babu abu Allah kiyaye yace Allah mai girma da buwa yana cewa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun nasan qur'ani duka wannan Allah ya ce wa'inda suka kafirce mu Allah suka karyatar da ayoyin mu kun ga wa'innan sune ɗan wuta kuma a wutar hum fiha khalidun dawama suke a wuta yace qala ta'ala innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah Allah ce wasu kafirce mu Allah na Allah kitabi kaji da mushrikai suna cikin wutar jahannama kuma za kuma za su dawoma a ciki yace ulaika hum sharru ba wa'annan su ne mai sharrin halittar Allah wanda kafirce mu Allah yace wa qala ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ce lalle munafukai suna cikin daraja kategori na kasa a wuta a wuta ma su ne a kasa suka kure dole ayoyi da alkurani ka waɗe su yadda suke ka huta kwarfi eh ka waɗe yadda Allah ya ka huta ka kaba kanka wahala Allah shaida mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته